إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا yi ta sannan ku sashi قال كذلك قال ربك هو علي أهل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا حسبه جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a idan ba a manta ba wannan shine darasi na shidda ko na bakwai a cikin suratul bakara yau muna goma ga watan jumada ula hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya bibil vincent za mu tashi ayata 58 a cikin wannan surar ta suratul baqara inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa id qul nadkhulu hadhihi alqarya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حلقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين jazakumullahu khairan in uwa idan ba ku manta ba har yanzu muna a cikin bayanin inda Allah madaukakin sarki yake tunatar da yahudawan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ni'imar da yama kakanninsu su ne yahudawa na zamanin annabi Musa alaihi salatu wassalam daga cikin ni'imomin Allah yake cewa wa id qul nadkhulu hadhihi alqarya ka tuna musu ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka ce makakanninsu udkhulu hadhihi alqarya ku shiga wannan alƙaryar ana nuhin baitul maqdis baitul maqdis ta yanzu ƙasar Falasɗin. domin a lokacin daga ina aka koro su daga ina suka tsere ke daga misra ko garin su fir'auna idan daga misra suka tsere ke sai Allah maɗaukakin sarki ya umurce su da su shiga a garin Filistin a ƙasar Filistin a Baitul Maqdis sai Allah ya ce fakulu minha haythu shi'tum ragada ku ci daga wannan garin na Baitul Maqdis a duk inda kuke so komai a dadade wadkhulul baba sujjada kuma ku shiga kofar wannan garin kuna masu sujjada don godiya ga wa ga Allah maɗaukakin sarki wa kulu hittatun kuma ku ce hittatun ai uhtuta anna khatayana kuma ku ce ya Allah ka kankare mana kurakuranmu naghfir lakum khatayakum Allah yace za mu gafarta muku kurakuranku idan kuka yi haka wa sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu ƙara ma masu kyautatawa dama Allah ya ce wala in shakartum la azidannakum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم عذابي لشديد
jazakumullahu khairan Allah ya ce idan kuka gode mini zan ƙara muku amma idan kuka kafurce mini to wa azaba ta mai radadi ce shine ma'anan wasa nazidul muhsinin kuma da sannu zamu ƙara ma masu kyautatawa ma'ana zamu ƙara musu da falalar mu anan dai Allah madaukakin sarki yana nuna muna ni'imar da yi musu bayan ya tsiratar da su daga Misra ya umurce su su je a Baitul Maqdis su shiga suna masu godiya da sujada ga Allah madaukakin sarki to Allah ranmu ya suka yi
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
jazakumullahu khairan Allah ya ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suka canza magana ba maganar da aka ce musu ba me aka ce musu in suka shiga su yi su yi su shiga da sujjada kuma su ce mi hitta ay uhtut anna khatayana Allah ka gafarta mana kurakuran mu to sai azzalumai daga cikinsu ma'ana masu sabo kangararri daga cikinsu suka canza maganar da Allah madaukakin sarki ya umurce su ta cewa Allah ya gafarta muna ya tabbata a athar akan cewa abinda suka rika cewa shine a a wata riwayar aka ce su suka ce hinta maimakin me yake da suna ah, hitta ko hitta sai suka rika cewa hinta menene hinta shine alkama a wata riwayar kuma sai suna cewa habbatun fi sha'ara kenan dai sun canza abin da aka umurce su don izgili gawa ga Allah madaukakin sarki dama ɗabi'un yahudawa kenan fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan minas sama sai muka sabu sai muka sabkar ma waɗanda suka yi zalunci rijzan ay azaban muka sabkar musu da azaba ta tsawa minas sama'i daga sama bima kanu yafsukun dan saboda fasikancin da suka kasance suna yi Hausawa ke cewa bakin rijiya ba wurin wasar makaho bane ko dan in yayi wasa yanzu yana sunturewa ya fada Allah ya ce ga abin da za ku ce ku ce ku juye maganar ku yi ma Allah izgili to shine sai Allah madaukakin sarki kai tsaye ya sabko musu da azaba ba tare da shinkiri ba shine Allah ya ce bima kanu yafsukun dan saboda fasikancin da suka kasance suna yi alfisku huwa alkhuruju an ta'a abinda ake ce ma fasikanci shine huta daga biyayyar Allah madaukakin sarki a takeicin uwa masu girma wannan ayoyin guda biyu suna nuna muna yana daga cikin siffa ta yahudawa canza ko kuma juye magana daga yadda take a asali yana daga cikin ɗabi'arsu yana daga cikin ɗabi'arsu kuma a wannan ayar da ya nuna muna reni da izgili ga annabawansu kai har ma ga Allah maɗaukakin sarki mahalici idan sun yi ma annabawansu idan sun yi ma Allah izgili kenan fa min babu aula su yi ma wanda ba su ba ko kenan ba mamaki bane idan kaga ta'addancin da suke ma ƴan ina ƴan kasar Palestine domin kakanninsu sun yi ma waɗanda suka yi waɗannan daraja su ne annabawan Allah maɗaukakin sarki ba na mushe gaba
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين jazakumullahu khairan Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh istasqa Musa liqaumihi ga wani labari kuma na biyu a yayin da annabi Musa ya nemi shayarwa ga mutanansa fa qul nadrib bi asaka alhajar sai muka ce ka bigi dutse da sandar nan taka fanfajarat min hutnata ashrata aina sai wannan dutsen ya washe ruwa suka bullowa suka rika bullowa ijiya guda goma sha biyu ma'ana wuri daban-daban guda goma sha biyu kada alima kullu unasin mashrabahum kowa inni mutane sun san wurin shansu domin kabilar yahudawa sun kasu gida goma sha biyu domin 'ya'yan annabi yaqubu guda goma sha biyu ne to kowanne ɗa daga cikin 'ya'yansa ya yi zurriya to sai su kasance zurriya guda goma sha biyu kuma zurriyan nan ba sa zaman lahiya kullum cikin rikici suke tare da cewa kaka guda ne amma kullum rikici suke to don allah maɗaukakin sarki ya raba rikicin nasu sai ya kasance ruwan ma da aka bulbulo musu sai aka bullo ma kowace kabila kowanne jama'a da nasu don saboda kada su yi ne kada su yi jayayya shine allah ya ce qada alima kullu unasin mashrabahu kowanne daga cikin mutanen na kabilin nasu sun san ina ya kamata su sha ruwa sai Allah ya ce kulu washrabu ku ci kuma ku sha min rizqillahi daga arzikin Allah wala ta'sau fil ardi mufsidina kuma kada ku rika tahiya a ban kasa kuna masu banna wannan yanda yake shine lokacin da fir'auna ya ko fir'auna ya biyo su Allah madaukakin sarki ya halakar da fir'auna suka tsallake teku a cikin tahiyar tasu sun samu kansu a cikin sahara inda babu ruwa babu inuwa a baya mun shi labarin sai Allah ya sabko musu da mi da giragizai suna mi suna lullube su yanzu an samu inuwa abu na biyu shine abinci a wannan lokacin sai Allah ya sabakar musu da mi almanu wasalwa ko aka rika sabakar musu da naman tsuntsaye gasashe suna ci yanzu kuma mai suke bukata shine ruwan sha a wannan lokacin shi ma Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa alaihi salatu wassalam da ya bugi dutse ana gane da kyau ko yana bugun dutse kuma ruwa suka bubbugo marmaro na ruwa guda goma sha biyu suka samu ruwan sha yanzu da Allah menene suke bukata wanda Allah bai musu ba amma duk da wannan da Allah ya musu sai da suka yi ma Allah godiyar mai dama masu hikima suke cewa idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada idan mutunan kwarai kai masa alkhairi to zaka mallake sa ma'ana mutunan kwarai in kana masa alkhairi to zaka zamanto nasa amma shi kun mutunan banza duk alkhairin da za ka yi masa ba abin da zai kara masa in ba taurin kai da girman kai a gare ka ba ma'ana dai duk ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu amma ku shi godiyar ma yadda suka rika yi ma Allah madaukakin sarki na ya ce su yi kaza su yi kunnan uwar shagu su ki bata ma kare ba ga wani ta'addanci da za su yi azarma mu je gaba وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفاءها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بأنهم
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق حقا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون jazakum Allahu khairan Allah ran za mu maido maka tsohon aikin ka kun san tsohon Allah ran ne yayi da taya mun ce sai ya gomo aiki na'am wa id qultum ya Musa Allah madaukakin sarki yace ka tuna ma Yahudawa na zamanin ka ya akai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kakanninsu suka ce amma kuma kun yi an ce wa id qultum dan saboda idan uwaye suka yi abu to diyansu ma sun mi sun shiga a ciki na zamanin annabi muhammad ba su suka ce ba kakannin suka ce amma kawan matsayin su suka ce ne kuma don yasa aka jingina su kakannin su don saboda abin da suke yi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da kakannin su suka yi ne amma da a ce abin da suke ba irin na kakannin ba ne to da allah ba zai jingina musu abin ba wannan shine adalci na allah madaukakin sarki allah ya ce wa iz kultum ya musa kuma ka tuna a yayin da kuka ce ya musa ya kai Musa ana gane da kyau ko? haka hu suka ce ya Musa ba ma ya Rasulallah ba ba ya Nabi Allah ba gatsau kai Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin ba za mu iya haƙuri ba akan abinci guda ɗaya kun san me suke nufi da abinci guda ɗaya? a almanu wasalwa a menene almanu wasalwa zarba a da kuma 'ya'yan shila ma'ana naman tsuntsaye sun gaji da naman tsuntsaye kai Allah sarki hausa suka ce garin daɗi na nesa ko wannan shi ne kenan suka ce mun gaji da 'ya'yan shila mun gaji da abinci guda fadu'u lana rabbak ka roƙon muna ubangijinka yi kudijina na min matun bitul ardu ya hutar muna da abin da ƙasa take tsirarwa min baqaliha na bukul abinda ake cema albukul shine dukkanin a furwikin da ƙasa 'ya'yan suke ana gane da kyau ko ko dukkanin kayan miyan da ko dukkanin dai tsiron da shibkar da ƙasa take yin iya sama hure ne ko ba mu misali bishiya da mi kuma dankali ko na turawa ko kuma na gida dukkaninsu dukkaninsu da ƙasa suke biya da mi kuma da doya ana gane da kyau to dukkaninsu ana ce musu albukul wannan shi ne kenan kenan a kankaro ka mana ubangijinka ya hutar muna da dukkanin da abin da ƙasa take tsirarwa na albukul wa iha da kuma qitsa qitsa shine me yake da suna a duma ana gane da kyau ko shi kuma mafi yawanci dukkanin legimkin da yake yin ɗiya a sama ana ce mishi kitsa misalin mi kabewa ko? misalin mi kuma konkomba ko? yawa da su tumati duka suna cikin suna daga cikin nau'i na kitsa amma kai tsaye da an ce kitsa in ba a bayyana ba ana nuhin mai yake da suna konkomba shi ne ake ce ma kissa amma dukkanin nau'in da yake da suna a shibkar da take yin ɗiya a sama suna ce mata kissa musamman wanda suke hitowa da nau'i na ɗanduma wa fumiha da kuma alfum an mata fassara guda biyu al'imam ibn abbas ya mata fassara da alhinta alhinta ita ce alkama amma maluman tafsiri na mutaakhirun sun gano fassara shi da asum shi yahi domin yana daga cikin ɗabi'a ta larabawa akwai lokacin da mai ke da suna sa'un suke maida ta fa'un kinan wa fumiha ai wa fumiha da alkama da da mai ke da suna da mai ake ce mata tafarnuwarta wa adasiha da kuma adaskinta adas shi ma nau'i ne na wake da ke da kwai shi a kasashen larabawa idan ka rubuta internet ka rubuta adas za a nuno muka nau'insa ba mu da shi a nan amma za a za mu iya fassara shi da wake domin kamar wake yake yadda kaga ana dahuwar wake haka ake dahuwansa wa basaliha da kuma albasarta ana gane da kyau ko ka ji hawai wanda ake ciyar da su 'ya'yan shida ake ciyar da su fule roti su ne ke naman albasa da su tafarnuwa da su alkama wanda sai an sha wahala sannan a dafa dama hausa ake cewa ciki mai manta kyautar shi ko wanda shi ne kenan sai Allah ya ce a tastabdiluna qala sai annabi Musa ya ce musu a tastabdiluna alladhi huwa adna shin za ku nemi a canza muku alladhi huwa adna ai alladhi huwa aqalla qadran za ku nemi a canza muku da wanda yake mafi mafi kaskanci ko marar daraja billadi huwa khair da abin da yake shine mafi alkhairi irin wannan tambayar a balaga ita ake ce ma al-istifhamu al-inkari at-ta'ajjubi at-tawbihi ma'ana tambaya ce ta inkari da nuna munin abin da suka yi da kuma mamaki da Allah akwai mamaki ko mamaki akwai mamaki shin za ku nemi a ba ku albasa da tafarnuwa bayan kuna cin yan shida kuna cin fule roti ka san wannan tabbayar ba amsa bace ake so a bada ko me ya ake so a nuna munin abin da inkari da kuma mamaki ana gane da ko shine al-istifhamul inkari at-tawbihi at-ta'ajjubi sai Allah yace ihbitu misran ba abin da kuke so ba kenan to ihbitu misran ku sabka zuwa misran wani wuri an kawo shi da siga ta nakira don saboda a nuna ba misra ba wadda aka sani da an ce musu ihbitul misra aka kawo alif wallam aka kawo shi da ma'arifa to zai zama to wace misra kenan a misra ta yanzu egypt ta yanzu amma da aka ce ihbitu misran ai ku je ku sabka wani wuri ma'ana ku ta daga wannan wurin ku je wani wuri ko ma ina ne fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abin da kuka roƙa nami na su albasa da su tahurnuwa ko kayan yaji wa duribat alaihim dhilla Allah yace kuma aka buga akan su adh-dhilla shine kaskanci ma'ana kaskanci ya sabka akan su wal maskana da al maskana al maskana hiyar fakar kenan kaskanci da talauci ya sabka a kansu domin wanda ba su saba noma ba kuma suka ce suna son kayan noma ai kun san kamin a fara ce za a sha ne za a sha wahala ko wanda ya iya noman ma wata ran a dara ne wata ran a me wata ran a kuka to balantana wanda yake dan shige yanzu ne zai fara to shine Allah ya ce wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana aka buga akan su aka sabkar akan su kaskanci da kuma talauci wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma suka koma da hushi na Allah madaukakin sarki me hushin Allah madaukakin sarki domin sun yi ma Allah godiyar maye malamai suke cewa ashkuru ala al-ata'i alla ta'si bihi man a'taka godiya akan ni'imar da aka yi ma shine kada ka sanya wannan ni'imar a wajen saba ma wanda ya maka wannan ni'imar wani mai hikima yake cewa وإذا الفتى ظفرت يداه بنعمة فدوامها بدوام شكر المنعم idan Allah ya maka ni'ima to abin da zai sa ni'iman nan ta dawwama shine ka gode masa to su kun ga ba godiya suka yi ba me suka yi a butulci suka yi wannan shine kenan kenan da suka butulce ma Allah madaukakin sarki sai ya me sai ya jaye wannan ni'imar tasa zalika bima asaw a ba can bane ko zalika bi annahu Allah ya ce mun yi musu wannan kaskancin ne da wannan azabar da wannan ukubar bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah don sun kasance suna kafurci ma ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqqi kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba yana daga cikin ta'addancin da banu Isra'il suka yi kisan annabawa domin annabawa a lokacin mutanen banu Isra'il kamar malaman zamanin mu ne a wannan zamanin malamai suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa to su ma haka lokacin su annabawa suna da yawa dan me yasa dan saboda fasadin su yayi yawa sai aka sabuko musu da wanda za su rika kiran su zuwa ga Allah madaukakin sarki to maimakon kiran ya amfani su su kasance suna kashe suna kashe annabawan Allah madaukakin sarki annabawan da suka kashe suna da yawa wanda alqur'ani bai ba mu labarin su ba daga cikin wanda Allah ya bamu alƙur'ani ya bamu labari akwai annabi Yahya shi ma kashi suka yi annabi Zakariya shi ma me suka yi kashi suka yi da sauran annabawan da Allah bai bamu labari ba Allah ya ce zalika bima asaw wannan dalilin sabon da suka yi ne wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ta'addanci suna ƙetare iyaka ta Allah madaukakin sarki ɗan uwa wannan ayar akwai darasi mai yawa a cikin ta daga cikin darasin ta shine idan ka ga kana cikin ni'ima ni'imar ta tahi waye dalili a waye dalili kai ne dalili a ai komi da sababi Allah yake yin sako Allah ranba ya ce Allah na ce kai ne dalili an ranba ya mamaki ai komi Allah yana yin sa da me da sababi ko yawwa kenan sababin zunubin da kake yi ne me sababin zunubin da kake ne ni'imar ta me ni'imar ta jayi wani mai hikima yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa inna adh-dhunuba tuzilu an-ni'am وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقام yace idan kana cikin wata ni'ima to kai kokari ka kula da wannan ni'imar ta hanyar nisantar zunubi domin zunubi yana kawar da ni'ima yanzu banu isra'il me ya kar musu da wannan ni'ima da suke a ciki a me ya kawar musu da ita sako wannan shine kenan akwai labarai da yawa na al'ummomi da Allah maɗaukakin sarki ya ma rahama da Allah ya musu ni'ima dalilin sabon Allah su Allah ya mi Allah ya halakar da su Allah ya tarwatsar da su a al'ummar da suka gabata da kuma wannan al'ummar da muke a ciki wa ma an dalas bi ba'id akwai wata me yake da suna daula da aka yi da ake ce ma daulatu andalus wanda a kasar europe aka yi ta europe wanda a lokacin a europe babu wata daula wadda take da ƙarfi kamar daula ta andalus amma da ƙarshe da duniya ta shagaltar da su sai Allah maɗaukakin sarki ya tarwatsa suka zaman to labari yanzu sai dai ka zo ka isko gidajen nasu ga sunan dalilin butulci ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya tarwatsa su yana daga cikin abin da wannan ayoyin suke karantar da mu shine idan kaga zamani ya canza ba zamanin ya canza da kansa ba ya canza sa banu isra'ila sun yi zamanin daga ina ake sauko musu abinci sai suka zo zamanin da ya ake daga ina ake sauka musu abinci da ƙasa ko sai an sha wahala sannan amin waye jayo wannan kenan waye canza zamanin su suka canza makansu zamani da haka in ka ji ana gari ya yi zahi to ba ganin ya yi zahi ba ku kuka kawo zahi in ka ji ana ta yi tauri to ku ne kuka sa ta yi tauri wannan shi ne kenan shi ne alama shafi yake wani waƙe yake cewa نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ميكل سنا بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا حجارا يجي وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعض عيالا yace muna wannan zamanin ya lalace wannan zamanin yayi kaza muna aibanta zamani yace alhali aibin ba daga zamanin bane daga wane ne yace daga gare mu ne yace mu ta ɗebe ma zamani albarka alhali shi ma zamanin da an bashi dama da caje Allah ya ɗebe muku albarka ana gane da ke ko don ku ga lalata shi shi yasa ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr yana daga cikin me yake da suna kuskure babba a rika zagin zamani kai wannan lalatacen zamanin a'a ku dai Allah lalataci domin zamani shine Allah Allah kuma ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim jazakumullahu khairan Allah baya canza abin da ke ga mutane na ni'ima sai in sun yi sai in sun canza Allah baya canza abin da ke ga mutane na azaba sai in sun yi Allah baya canza abin da ke ga mutane na jin daɗi sai in sun mi sai in sun canza Allah ka ba mu ikon canzawa don Allah ya canza mana da alkhairi kamar yadda muka saba duk safha in muka kare muna bijiro da shigohin da safha ta kumsa wannan safhar ta kumshi shigohi guda uku shubuha ta farko suka ce kuma shigohin gaba ɗayansu a cikin wannan ayar ce ta ƙarshe don kusan abubuwan da ke a cikin wannan wannan ayar ta ƙarshe suka ce yadkurul qur'anu ashiya'an tabiha mitla al-basali wal adasi wal qitha suka ce alqur'ani yana ambatar wasu abubuwa wanda suke ba su da wata daraja misalin albasa miya kazanta albasa cikin qur'ani har albasa nan da wata darajar da za a kata a cikin alqur'ani wal adas da wake da irin su me yake da suna concombre suka ce in buku yarda ba kuma gashi ai Allah ya ce wa idh qultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin an gane da kyau ko ai ga ayan mun karanto ko suka ce wa yadhkuru hayawanatin kuma alqur'ani sai ka ji ana ambatar wasu dabbobi mislal baqari wal ibil wal ghanam misalin saniya da raƙumi da kananan dabbobi wa yadhkuru al hasharat kai alqur'ani ma hatta ai kananan kwari an bato wa yake suka ce mislal ba'ut misalin sabro da ankabut me ya ankabut gizo gizo ko da kuma annaml me ya annaml tururuwa wa nahal me ya nahal zuma wa gairi dalika da wanda ba wannan ba mimma la yaliku bi kalamin lahi na daga cikin abin da bai dace ba a ce maganar Allah ce suka ce bal wa yusanni ba'd as-suwari bi asma'i hadhihi al-hayawanat wal hasharat kai bari ma dai lalacewa ta kai ga wai alqur'ani har surori yake sa ma sunan dabbobi da kuma sunan kwari ba wani na faɗi ba wanda yake so ya ga wannan shubhar zai iya karanta littafin rududu ulama'il muslimina ala shubhatil mulhidin shubha ta 63 an gane wannan shubhar suka ce qur'ani na gayin wasu abubuwa wanda bai dace ba a ce wai magana mai daraja ana kazancen su misali irin su albasa misali irin su tururuwa da sauransu kuma ma har surori ma za a samu wai ana samu wai surar saniya wai surar me yake da suna gizo-gizo ana gane da kyau ko kenan su a ganin su wannan mine ne aibi ne bai kamata a ce alkur'ani an samu wannan ba wannan shubhar in ka ji ta wani abu zai iya karsasowa a zuciyarka to amma ga amsar da malamai suka bada malamai suka ce da farko dai wannan abubuwan da Allah ya ambata a alkur'ani ai ba wani aibi bane domin wa ya halicci abubuwan Allah ya halice su yanzu ko kai ka kera mahalheci in ka zo za ka magana ba ka alfahari da kai ka kera mahalheci a ko dan abun nan na kwakwala haƙura ka yi sai ka ce a ayi ni na yi abu kaza to Allah shi ya halici wannan abubuwan kuma Allah yana yin abin da ya so suka ce kuma zuwan wannan abubuwan a cikin alkur'ani zano wannan abubuwan a cikin alkur'ani irin su albasa irin su wannan tsuntsayen da kuma kwari da aka rika zanowa ba wai dan banza bane ba haka kawai karazu bane aka kawo su ba wai an kasu bane ba tare da wata fa'ida ba a'a an kawo su ne dan saboda wani wa'azi da suka kunsa a ciki an kawo su ne dan saboda munasaba ta kama ba wai an zo ana bayani bane kawai aka rika zanuwa albasa tafarnuwa hankaka menene yanzu kowa ka ce ake ana zanuwa sai a ce mahaukaci ne ko amma in cikin siyakin magana ne wani karin magana sai sauko wata ne wani kwaro ko wani abu za a ce ya kawo shirme ba za a ce ba sai suka ce sannan kuma da aka sanya ma wasu surori sunayen wasu dabbobi da wasu kwari ba wai dan banza bane haka aka sanya a'a an sanya wannan ne dan saboda kowace sura ana sa mata suna ne da abin da zai bambanta ta da wata kuma mafi yawanci sura ana ɗaukan suna a sanya mata ne idan ta ya kasance a cikin surar an wadi wani abu wanda ba a faɗe shi a ko'ina ba in ba nan ba misalin labarin albakara labarin saniya a cikin alkur'ani akwai da aka taɓa labarin saniya in ba suratul bakara ba to don saboda anan ne kawai aka yi labarin albakara sai aka ɗauki sunan aka sanya mata don ta bambanta da mi ta bambanta da sauran surori al'ankabut bayan suratul ankabut kaje inda aka zano gizo-gizo babu inda aka zano gizo-gizo sai aka sanya ma sunan suratul ankabut dan ka gane ga surar da ake domin a cikin alkur'ani babu inda aka zano ankabut in ba ni ba in ba a wannan surar ba haka in ka dauki suratul nahl a cikin alkur'ani na aka ambaci nahl in ba surar ba to wannan ita ce hikimar da ta sa ake dauko wasu dabbobi ana sa mami ana sa mami ana sa ma me yake da suna sunan to kun san malamanmu wayayi ne suna karanta littafansu kuma suna karanta littafan wa'ancan kamar yadda su ma suke karanta domin wannan shubuhar wanda su kawo da su ne almustashriqun turawa masu zuwa su yi karatun qur'ani don su hiddo da shubuhohi sai suka ce musu to kuna aibanta alkur'ani dan ya zano wa'annan abubuwan yace to a cikin littattafan kuma an zano abubuwan da suka hima na alkur'ani domin a cikin a cikin attauranku littattafanku an zano alkubuzu burodi kai ka san lalacewa ko ta kai lalace in ka ji ana ambatar burodi yunwa ta kai yunwa ko to an zano burodi a ciki kai har ma a ciki ma an nuna musu ma yadda ake dahuwar abinci kaji kauyanci a ciki ma kuma an zano albasa da tahonno da suke gani an zano a cikin alkur'ani a ciki an zano irin su kunama irin su mai gida kun gane shi ko maciji suka ce in kuna son karin bayani ku dibi da tahon su ga suna akwai cikin su akwai sifirul khuruj akwai wani tayi da suke ce malawin dukkanin suna daga cikin alkitabul muqaddasa na na yahudawa da nasaru akwai samuwa'il akwai me yake da suna ishiya wannan duka littattafai ne nasu wanda a cikinsu an ambato irin wannan abin da suke zargin alkur'ani ya ne ya ambata wannan shubuhar ta ce ko bata ta yi ba an walwale kuma an nuna musu su ma akwai irin wannan kinai kamin su aibanta na musulunci su aibanta ne su aibanta nasu shubuha ta biyu suka ce ya kulul qur'an qur'ani yana cewa wa yaqtuluna an-nabiyina bighayril haqqi alkur'ani na cewa yahudawa suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba suka ce fahal minal mumkin an tuktalal anbiya bi haqq to dama wai tana yiwuwa a kashe annaba ba da haƙi ba ana gane da kyau ku kamar wai sun ci gyara alkur'ani ne bai kamata ba ma wai sai ya ce an ana kashe annabawa ba tare da haƙi ba ana ganewa da kyau ku domin me an sa annabawa ba sa me ba sa laifi to a amsa guda malamai suka ba su suka ce ja'at hadhihi al-aya bi hadha al-uslub lit-ta'kid ala bara'ati al-anbiya hatta la yuzanna hatta la yuzanna zannun annahum rubbama qutilu bi dambin suka ce an ce suna kashe annabawa ne ba tare da gaskiya ba dan a tare ma wani mai shakka ko wani wanda zai iya zaton a'a wani laihi suka yi aka ne aka kashe su da an ce suna kashe annabawa wanda bai ma san suwaye annaba ba sai ce kaji sun yi ta kashe su ne na san yalla dan sun yi zina da matansu ko kuma dan sun yi musu sata to shi yasa sai Allah ya kare wannan wannan zaton da zai iya shigowa a ciki bi gairi haƙƙin ba tare da me ba ba tare da gaskiya ba ai bi gairi zambin ba tare da wani laifi ba sannan kuma shi suka karo musu da cewa wal kitabul muqaddas nafsu littafin su su na attaura da injila da kansa ya atariku bi qatlil yahudi anbiya ya tabbatar da cewa yahudawa sun kashe annabawa kadiba littafin suna al-mulukul uwal ana gane da kyau ko wannan shubuhar ta teku ba ta ba sai shubuha ta karshe shi wannan shubuhar zaka same ta a cikin wancan marja na farko da muka faɗi rududu me yake da suna ulama'il muslimina ala shubuhatil mustashrikin wal mulhidin shubuha ta 200 tamanin da goma sai shubuha ta ƙarshe suka ce ya tawahamu ba'adul mushakkiki na wujudu tanakudin bai na ƙaunihi ta'ala suka ce akwai cin karo tsakanin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ya ƙutulunan ambiya a bigai da haƙƙin wa ya ƙutulunan nabiyina bigai da haƙƙin akwai cin karo da faɗinsa ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون على ربك نتامل وانا آية إن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم
إنهم لهم المنصورون
مم.
وإن جندنا لهم الغالبون جزاكم الله خيرا أتكيت ma'anar wannan ayar Allah ya ce mun tabbatar da cewa za mu ba manzanninmu cin nasara za mu ba manzanninmu cin nasara za mu taimaka musu to wannan ayar ta ce Allah ya ce zai taimaka musu kuma ga wata aya ta ce yahudawa suna mini suna mi suna kashe annabawa shubhar ta bayyana ko bata bayyana ba a zahiri akwai cin karo ko ba cin karo to ka gani in baka zo wajen malamai suka yi maka bayani ba shikenan sai ka ta ka shiga ka shiga cikin imuwa ka fara shakka haka suke yi wasu na rikita jahilan musulmai suna qur'ani na ƙaryata kansa wata aya ta ce Allah zai ce Allah Allah mai taimakon annabawansa ne kuma ga wata ayar ta ce yahuda sun kashe annabawa to ya aka yi haka suka ce ala yu'addu hadha at-tanaqud dalilan ala adam misdaqiyatihi suka ce shin wannan cin karo da aka samu tsakanin wannan ayoyin ba dalili bane akan cewa wannan maganar da wuya in daga Allah take wannan shubuhar za ka same ta a cikin albayanu fi daf'i ta'arudi baina ayatul qur'an na doktor muhammad abu nawar alhadidi shubuha ta 68 yan uwa masu girma ga amsar malumai game da wannan shubuha zan takaita mana ita malumai suka ce babu cin karo tsakanin wannan ayoyin guda biyu Allah ya ce zai taimaki annabawa kuma ga yahudawa sun kashe annabawa suka ce kuma za a iya walwale wannan shubuhar ta hanyar hanyoyi guda uku suka ce hanya ta farko ar-rusulu qismani annabawa kana biyu ne akwai rusulun umiru bil jihadi wa rusulun lam yu'maru bil jihad akwai annabawan da an umurce su su yi jihadi ana gane da kyau ko kawai misalin annabi dawud annabi dawud alaihi salam an umurce sa da yin mi jihadi yaki to irin wannan annabawan su ne yace zai ba su cin nasara domin ba a zancen cin nasara sai a cikin mi a cikin yaki ne yaki zancen cin nasara sai suka ce annabawa na biyu su kuma su ne annabawan da asali Allah bai umurce su da yaki ba ya umurce su da yin wa'azi ne da haƙuri misalin su annabi isa alaihi salam annabi isa allah bai umarce sa da yaƙi ba misalin su annabi yahaya annabi zakariya don allah bai umarce su da ni ba da yaƙi da wa'azi kawai aka umarce su da haƙuri akan cutawar kenan su dan an samu an kashe su kenan babu wata me babu wani kwankwanto a kai domin dama su ba musu alkawalin za a ba su cin nasara ba domin ba yaƙi su kai ba to in dun wannan baka gane ba suka ce na biyu akwai a balaga abinda ake ce ma khurujul khabari amman wal muradu bihi al ba'd khurujul khabari amman wal muradu bihi al ba'd ma'ana za a bada labari akan cewa in abu kaza ya faru to za mu yi kaza ba ana nufin ko da yaushe ba wani lokaci amma mafi yawanci ga abin da yake kasancewa ba san ko ana gane da kyau ba dan Allah ya ce zai ba annabawansa cin nasara dan an samu ɗai biyu uku wanda ba su samu cin nasarar nan ba ba shi zai kore waccan maganar ba ana gane da kyau ko domin suke cewa li kulli qa'idatin mustasnayat ana gane da kyau ko to sai shubha ta gaba eh sai amsa ta gaba suka ce musu a inna jami'ar rusuli mansurun ko mun tsaye akan cewa eh tabbas haka ne ko wa'anne annabawa Allah yana ba su cin nasara to amma nasarar ta sha bamban da wasu akwai wanda Allah zai ba su cin nasara ne ta hanyar yaƙi akwai wanda kuma Allah zai ba su cin nasara ne ta hanyar hujja da gagarbalo da za su zo mame da za su zo ma mutanensu ana gane da kyau ko annabi isa ya ci nasara akan mutanensa ko bai ci ba ya ci nasara ko bai ci ba domin ya zo musu da abin da ba sa iyawa ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan akwai wanda Allah zai ba cin nasara ta hanyar yaƙi akwai kuma wanda Allah zai ba su cin nasara ta hanyar hujja ta hanyar dalili kuma cin nasara ba dole bane wai sai kana raye ake iya baka cin nasara Allah yana iya ba mutum cin nasara bayan yami bayan yami bayan ya rasu annabi Isa Allah bai ba su cin nasara bayan ya rasu bayan ya rasu wanda suka hallaka su sai da Allah ya turo wanda suka hallaka su ana gane da kyau ko akwai misalai da yawa wannan shubuhar ta tai ko bata tai ba akwai cin karo a cikin wannan ayoyin ko babu akwai cin karo ko babu babu cin karo kenan wannan aya tana nan wa inna jundana lahumul ghalibun malamu je gaba
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين na'am من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ka wannan ayar akwai rikici a cikinta ita kadai shubuha guda uku ke da kwai ana gane da kyau ko jayyid Allah ya ce innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da kuma wanda suka ce su yahudawa ne su ne wal ladina hadu malamai suka ce ana ce musu yahud dan saboda sun ce inna hudina ilaika ana ce musu yahud daga motsa kai motsa kai a larabci ana ce mishi yahud idan mutum na motsa kai sai a ce mishi yahudu ai yahuzu ra'sahu idan ka lura ko a hoto aka nuno yadda yahuda ke ibada ya suke yi kun taba gani ko yadda dai kaga me yake da suna mutanen mu na yi ana gane da kuma su shigar gaba yadda kaga suna yi to su ba su masa hannuwa su kan ne za a yi ta kamar abu ga shi ga gina to haka suke yi haka suke yi to sai ana ce musu yahud dan saboda kada kai da suke yi wasu malamai kuma suka ce ana ce musu yahudi ne dan saboda mafi yawancin su daga zuriyar yahuza suke yahuza ɗaya daga cikin annabi ɗaya daga cikin iyan annabi yaqub alaihi salatu wassalam yahuza to laraba ko kuma akwai lokacin da zalun ake maida ta dalun sai ana ce musu yahuda yahud kenan lalle waɗanda suka yi imani ana nuhin muko insha Allah musulmai kenan walladina hadu da wa'inda suke yahudawa wan nasara da nasaru wasabiina da kuma sabi'awa sune ubadun nujum masu bautar me yake da suna taurari su ake ce ma as-sabiin man amana billahi daga cikin wa'annan duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da kuma ranar ƙarshe wa amila salihan kuma yayi aiki nagari falahum ajruhum inda rabbihim to suna da sakamakon su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma sannan babu razana a tattare da su nan alkawali ne Allah yi duk waɗanda suka lallai waɗanda suka yi imani ma'ana duk waɗanda suka yi imani imma ya kasance daga yahudawa ne ko daga nasaru ne ko daga sabi'awa ne in dai har sun yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma suka yi aiki na gari in tabe wannan abubuwan ko da yaushe tare suke zuwa imani da me da aiki na gari ƙaryarku masu cewa imani a zuciya yake kun muganku kuna shaye-shaye kun muganku kuna tambele babu ruwanku da ibada a imani a zuciya yake aiki yake bayyanawa wannan shine kenan kenan Allah ya ce wanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma suka yi aiki nagari suna da wani sakamako a wajensa kenan kun ga dai sai an wahala sannan a samu samu sakamakon بقدر الكد تكتسب المعاني ومن طلب العلا سهر الليالي ومن طلب العلا من غير كد أضاع الأمر في طلب المحالي
duk wanda ya ce yana neman aljanna kuma ya sharfi kwanansa tun daga asuba sai rana ta hutu sannan ya tashi kuma ya ce yana neman aljanna to kamar yana lalabe ne cikin duhu to kamar yana aikin banza ne harare cikin duhu kana son ka samu ɗaukaka ɗaukaka mafi girma ita ce mi ita ce aljanna kuma sannan ka ce ba za ka wahala ba da ayyuka na ibada kenan daidai gwargwadon ƙoƙarinka daidai gwargwadon mi ɗaukakar da za ka mi ɗaukakar da za ka samu shine bi qadril kaddi tuktasabul ma'ali ina yawa masu girma sai an wahala sai an yi haƙuri an bi Allah sannan a samu abin da ke a wajen Allah Allah ya ce wala khawfun alaihim duk wanda suka yi wannan imani da aiki babu tsoro a tattare da su ana nuhin la khawfun alaihim me yake da suna fi duniya ko kuma inda firaqid duniya ba za su ji tsoro ba lokacin da za su bar duniya tsoro na mi na haduwa da Allah madaukakin sarki a lokacin ne mala'iku za su sabuko musu innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون jazakumullahu khairan wannan wa shine tsoron da ba za su yi ba lokacin da za su mutuwa sai Allah ya sabko mala'iku suna musu albishir da aljanna kada ku ji tsoro wala hum yahzanun kuma kada ku razana ai wala tahzanu fima taraktum fid dunya amma taraktum fid dunya kada ku razana da abin da kuka bari a duniya kenan kada ku ji tsoron haduwa da Allah kuma kada ku yi bakin cikin abin da kuka bari a ina a baya don a duniya mai yiwa kana da wata mata jarababba to yanzu za ka je ka isko matar da in ana maka waɗa ma ita ke shigan maka kishiyar matar da in ana gigar ka tare da kai ake yi tare da ita ake yi ana gane da kyau ko wannan shine kenan dukiyar da sai ka wahala ka same ta kada ka damu da ita ga dukiyar da za ka isko ta a banza abincin da in ka ci za ka iya koshi to za ka isko wanda ka ci kuma baka koshi ba kuma daɗin yana nan baka ginshe ba wannan shi ne maɗan kada ku razana da abinda za ku bari a duniya malami Allah ya ci gaba
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا خذوا ما واذكروا ما فيه لعلكم تتقون جزاكم الله خيرا الله يجي وإذ أخذنا ميثاقكم كما كتنا لوكتين دا مكرك الكولي دكو أي أخذنا الأهد عليكم بالعمل بما في التوراة كتنا كما لوكتين دا مكرك الكولي دكو akan za ku bi abin da yake a cikin littafin a taura wa rafa'na fawqakum at-tura kuma muka daukaka iccen dutsi na at-tur akan ku khudhu ma atainakum biquwa muka ce ku riki abinda muka baku da ƙarhi ma'anar wannan shine lokacin da aka sabko musu da at-taura sai kasance suna izgilin ma da at-taura to shine sai Allah madaukakin sarki ya daukaka dutsi akan su ko ku kula da wannan at-tauran ko kuma musako wannan dutsin ya hallaka ku a wannan lokacin suka fara makarkata mun yi alkawali za mu bi attaura kafa da kafa duk abin da ya umarce mu za mu bi sai Allah maɗaukakin sarki ya maido dutsen Allah ya ce ku zo ma a tainakun bi kowa ku duki abin da muka ba ku na attaura na littahi da ƙarhi wadhkuru ma fihi kuma ku tuna abin da yake a cikinsa la'allakum tattaqun domin idan kuka yi haka za ku yi takawa me wannan ayar take nuna muna karatu na littafin da aka sabkar ma kowace al'umma karatun shi yana ƙara me yana ƙara me yana ƙara takawa ashe karatun alkur'ani in har kaga kana yin sa kuma tsoron Allah ka baya karuwa to ka binciki mi ka binciki mi ka binciki zuciyarka domin Allah yace wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab akan su ta sabka amma mu ma ta shahe mu ku tuna abin da ke a cikin alkur'ani ku rika tadabburin alkur'ani zai kara muku takawa zai kara muku tsoron Allah ita kuma takawa ita ce mafi girman alkhairin da zaka iya guzuri da shi a ina a ina a duniya wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa inna khayra zadi taqwa wa albab jazakumullahu khairan takawa ita ce mafi girma guzurin da mutum zai ma kansa me kuma takawa khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa la tahqiranna saghiratan innal jibala min alhasa tsoron Allah shi kuma shine kokarin nisantar zunubi karami da babba kada ka ce wannan ai kananan zunubai ne ce innal jibala min alhasa ai da tsatsawa gulbi ka cika bala mu je gaba summa tawallaitu mu je ثم توليتم من
Allah ya ce bayan wannan sun matawallaitu min ba'di dalik sannan sai kuka ba da baya bayan haka bayan wannan alkawalin da muka yi da ku na za ku yi aiki da taura falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu kuma ba dan falalar Allah akan ku ba da rahamarsa lakuntum minal khasirin da kun kasance daga cikin hasararru mu yi da wannan ayoyin guda biyu da sauri don musamman tsaya tsakiya ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم Mhm.
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين wasi فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها Mm.
وما خلفها وموعظة للمتقين jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yace wa laqad alimtumul ladina atadaw minkum fi sabti kuma hakika kun san waɗanda suka yi ta'addanci daga cikin ku a ranar asabar fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce musu ku kasance qirada birrai khasi'ina ay sagirina kuna kaskantattu wannan shi ma a takaice daga cikin mutanen banu isra'il an yi wani lokacin da allah maɗaukakin sarki ya hana musu farauta a ranar asabar kamun kihi a ranar asabar sai ya kasance allah ya jarabce su da ranar asabar ranar nan ne kihin ya fitowa to yanzu suna tunanin ya za su yi ran asabar ran nan ce ganima ta hi samuwa to kuma an ce kada mu yi ya ya kamata mu yi sai suka yi dubara shine tun ranar juma'a da dare sai su haƙa tarko wanda kihin da ya fito a ranar asabar sai ya ta faɗawa a cikin wannan tarkon sai tarkon ya liƙe sai ranar as- sai ranar lahadi ana gane da kyau ko tun da asuba sai su yi sabko su zo ko da suke zakuwa tarkon nasu ya ne ya cika da kihi sai su ce ai ba mu yi horauta ba a ranar ne da Allah wannan gaskiya ne me suka yi me ake ce mishi da hausa dubara malumai suka ce alhiyalu fi shari'i batila ka'ida ce wannan dubara a addini ba za ta amfani mutum ba ma'ana in ka yi dubara don saboda ka kauce ma wani abu wanda yake dole a kanka ko ka ko ka yi wani abu wanda yake eh, me yake da suna haramun a kanka to wannan dubarar ba za ta mi ba ba za ta amfani ka ba a wata ibarar suke cewa kullu hilatin تحقق باطلا فمحرما duk dubarar da zaka yi dan ta halatta maka haram to wannan dubarar haramun ce ko da asalin ta mecece halal ce domin halal ne su haka dar su yi tarko a ranar juma'a ko amma a ranar asabar ne yake haram to amma kuma kun gani ya suka yi sun bar tarkon har ranar asabar kin yana nan kishiyar wannan ibarar suke cewa kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan wa tubtilu batilan fajaiza duk dubarar da zaka yi dan ka tabbatar da gaskiya ka ƙaryantar da ƙarya to ya halatta ka yi ta ana gane da yago wannan shine kenan akwai misalai masu yawa sai dai lokaci baya isa babban dubarar da mutane suke a yanzu ka san da in ka sare bai lokacin sallar asuba zaka tashi amma da gangan sai ka isa ne bai ka sharbi kwanan ka sai rana ta hito sannan ka tashi ka yi me kai sallar asubar wannan sallar da kai da gangan baka yi ta a lokaci ba don haka baka da ladanta domin al'ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin duk ibadar da Allah ya ce ga lokacin da za a yi ta ba da wani uzuri ba ka bari lokacin ya wuce sannan ka yi ta to Allah baya son wannan ibadar sai ka yi amma kun baka da ladanta kinan duk wanda daga gangan yake sare bai bai tashi sallar asuba ba jama'a musan da cewa yana da laifi na kawo wannan ne don saboda muna lokacin me muna lokacin sanyi ko mutum ya ya lunkume cikin dara musamman tuzurai ana gane da kyau ko yau ina da ina da sha'ani da ku akwai wani wa'azi da wanda yanzu da mun kare can zamu je akwai labari amma duk tuzurun da bai son tension ta taso mishi ana gane da kyau kai ya tsaye domin taken muhadarar shine asbabu sa'adati zawjiyya ba sai na fassara ba da kaji an ce zaujiya kuma kaji an ce sa'ada ana gane da ke ko ka sa akwai wani abu a ƙasa ko inda baka samu ne dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna sai a sati na gaba mu da wannan safar sai mu kawo shubhohi wanda akwai wata shubha wadda har yanzu akwai masu wannan wannan wannan tunanin wanda zamu warware dan Allah ya kai mu sati na sama subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah